إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا قدر ساكي هدورم مركز أهل السنة والجماعة wanda ke ungul karkada birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 23 ga wata na sha'aban hijira shekara 439 wanda ya dace da tara ga wata na biyar shekara 2018 Allah mana mafaka insha Allah za mu yi darasi muna cikin littafinmu alwajiz fi fikin sunnati wal kitab al-aziz alwajiz fi aqidati salaf salih alwajiz fi aqidati salaf salih za mu yi darasi na 40 daidai darasi na 40 a cikin littafi alwajiz fi aqidati salaf salih insha Allah muna cikin matsayin ko girmama ahalul bait ko magana matsayin karrama sahabbai da khalifofi aqidar ahalus sunna wal jama'a lazim ka ba sahabbai daraja ka kare mutuncin sahabbai haka ka ba ahalul bait daraja ka kare mutuncin su haka mata yana annabi sallallahu alaihi wasallam duka mana iyalan gidan shi cikin wannan bayani ne a sati da ya gabata mun zo kan masu binmu da littayin safa ta 177 wanda iya bayani a ƙidar ahadu suna wal jama'a na suna soyayya ga ahadu da baitin annabi sallallahu alaihi wasallam zuriyar shi suna son su suna roƙa musu rahama ta Allah suna kiyaye haƙoƙinsu sun san girman matsayinsu suna hushi da wanda baya san su suna suka mana ko suna kin dun mai kinsu suna kuma kin dun mai suka masu habbai kuma suna musu kalma ta neman yardar Allah gare su kuma suna ga san su da mu'amala da su iya daga cikin imani kuma kiyayya ga sahabbai muna musu kiyayya da adawa iya daga cikin munahuci a fadar annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi aiki da ita inda yake cewa uzakkirukumullah fi ahli baiti uzakkirukumullah fi ahli baiti ina gama ku da girman Allah a cikin iyalan gidana ina gama ku da girman Allah a cikin iyalan gidana lakashi nan muka tsaya sati da ya gabata yanzu za mu tashi insha Allah وجه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم شيوا فترى النبي صلى الله عليه وسلم أن رواية إمام مسلم يا روتو دولنا حديث manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa inna Allah stafa bani Ismail a iya na annabi Ibrahim salam ya zaɓi ɗiya na annabi sama'il kuma nima wastafani a wastafa min bani sama'il kinana a cikin ɗiyan annabi sama'il sai aka zaɓi kinana cikin ɗiyan ma kinan ɓangaren gidan wastafa min kinana ta ƙwarai daga cikin kinana kuma aka zaɓi ƙwarai ni kuma ba haka ce wastafa min ƙwareshi bani hashim a cikin kuma ƙwareshawan aka zaɓi gidana iyalai na gidan mana bani hashim a ƙwareshawan su suke da daraja ni kuma wastafa ni min bani hashim ni kuma a cikin bani hashim ni ma Allah zaɓe ni na mai kan da ke annabi kenan ya hoto sassala ta ƙware ta ƙware ta ƙware har zuwa gare shi tun daga annabi ibrahim alaihi salam gida na ƙware a cikin takattun ake tacewa aka gari annabi sallallahu alaihi wasallam nan shi ne magana kuma da maganar wannan iyalan gidan shi banu hashim sai a ƙasa turmamuwa da ya yi bayan ya ce rawahu ma musulmin ruwa ya daga ma musulmi ya ruwato ya ce wa kaifa la nuhibbuhum wa nahnu nusalli wa nusalli ma alaihim ba'da rasulina sallallahu alaihi wasallam fi kulli sala yace me zai hana mu so su alhali muna musu salati da neman amincin Allah bayan mun wa annabi dukkan sallah cikin salati ya ku salati ibrahimiya kaza salati ga ibrahim ga muhammad ga ibrahim ga ali ibrahim ga muhammad ga ali muhammad ya duk sallah sai mun musu salati da aminci yanzu bayan wannan sai yake cewa wa min ahli baitihi sallallahu alaihi wasallam azwaju radiyallahu anhum wa hunna ummahatul mu'minin bi nass al-quran ya ce daga cikin iyalan gidan shi ahal baitikin shi matayen shi radiyallahu anhun Allah ya yarda da su wa hunna ummahatul mu'minin sune uwayen mummunai kuma wannan zaman su uwayen mummunai zaman su ahal baitikin shi da nassin alqur'ani kama qala Allah tabaaraka wa ta'ala kamar da Allah mai girma da buwa ya faɗa ya nisa annabi لستن كأحد من النساء إن تقيتن فلا تخدعن بالقول فيتمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقلن في بيوتكن ولا تفرجن تفرج هذه الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وانا الله وانا مغانا يتشي فلر الله الله يا كرا يا نساء النبي nan akwai kwarai bugon masu sukan sahabbai cikin shi'a masu aibanta sahabbai cewa nan nassin ƙura'an da ke kira ya nisa annabi ya ku matan annabi lastun na ka hadin min sa ba ɗaya ba kuke sauran mata ba ni taƙaitun da kun ji tsoron Allah ba ɗaya ba kuke daban kuke sauran mata a lokaci guda sai ke cewa fala ta khada'na bil qawl ka ku rika karya magana kira magana ta kwalisa aka ce ta kisa ta mata kaku yi haka fayyada ma'alladi fi kalbi marar kan za ku yi magana kaku yi magana ta kararriyar magana domin yasa mai cuta ta sha'awa mai cutar sha'awa yasa wani abin kwaɗayi irin na sha'awa ta mata gare ku cikin halakaci don haka kaku yi kenan duk kaku karye magana ku yi magana wadda take babu wannan ita wa kunna qawlan ma'rufa ku yi magana sak wadda babu wata karin magana wadda babu wani tabshi a cikin ta bayan haka yace wa qanna fi buyutukun ku zamana a cikin gidajenku nan zama a gida an ba ta larura mace gida ne suturarta sai da ta larura wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula kakku rika huta ta huta ta gwada ado irin jahiliya ta warko kai musulunci ma'ana huta irin da ta gwada ado irin da ake a yanzu mace dama za ta sa kayan fulake or ko zinariya da abin ado ana gwadawa a jan biki ana gwadawa mutane oshi da dam da abin na ado da aka san mata tana yi to Allah ke kashe irin wannan mata masu imanin kakkun huta irin huta ta jahiliya ta warko kayan musulunci Allah kashe kenan mace ba ta wuta wuta ba in har za ta yi wuta to kar ta yi wuta irin ta yi wuta irin ta musulunci cikin sutura wadda ba gwada kwalliya cikin mutunci wa qimna salata wa atina zakata ku ba ku tsaye da sallah ku ba da zakka wa ta'ina Allah wa rasula ku yi da'a ga Allah ga manzon shi sai Allah ke cewa inna ma yuridu Allah duk wannan ke bayanan da ake muku abinda Allah ke nihi bi yuzhiba ankum rijs Allah iya so ne ya ture muku ya wanke ku da dukkan wata kazanta ahlul bait ya ku ahlul bait wa yutahhirakum tatahira ya tsarkake ku tsarkakewa sai wa'annan masu sukan matan manzon Adama ko sukan su Aisha idan shi da malamin kitab idan wannan aya har ba a sa ba sauran mata na alal bait yoshi zaka fidda matan shi bayan nasu ma farko ta ya nisa annabi iriki haka ta ya nisa annabi yace idan har ba a sa matan shi ba baiwa ki da aya girma da dubai ba idan ba ya bace ta aida da farko ma da su ta fara magana kuma ta kawo Allah yana so ne ya tsarkake musu dukkan wata kazamta kuma da yake ahlul bait wata rubun da kahira ta kuji tsarkakewa sake wannan shirin ba wani mahuta illa kurin barin hanya ta halaka wanda bai da ban shari'a ya samu damar suka mata annabi sallallahu alaihi wasallam da hudda wai mata manzo da wacin ahlul bait wai banda mata manzo Allah ana ne hasan da usain da fatima suna ahlul wannan gida ahlul bait ce wannan ali ali jafar Allah kin banda matan shi to bayan nasin qur'ani kar ya fata kana kuma su ma kira ya nisa annabi makurin san zuciya da ra'ayi mutum wai ya kai tawili da bakan shi wala wai ya tule matan shi ko bus cikin ahlul bait ahlul bait daban wasu da mata annabi daban Allah shirye da mu sai kalkashin nan sai ke cewa fahunna ala tartib mata a nausar salama ga su a jere ya hara da da khadija binta khuwailid al-asadiyya khadija ta farko ita ta farko mata ta farko da har arme ma kayin har arme khadija he sarata binta zama'a sarata binta zama'a bin qais al-amiriyya ita ce mata ta biyu sauda bayan khadija kayin aisha ta aka yi ta dan da aka zo madina daidai an da aka zo da aka hijira ita aisha an kasa daga bayan ta ma eh sauda bint zama wa aisha bint abi bakr siddiq aisha ne sai gama abin kenan wanda aka fara alme khadija sauda aisha bint abi bakr siddiq da hafsa bint bint umar bin khattab da hafsa abin haka ki ajere wanda ya fara alme wannan kana rikewa daga wance he wance sai wance sai wance خديجة بنت الخويلد الأسدية سرده بنت زمعة بن قيس العامرية عائشة بنت أبي بكر الصديق حفصة بنت عمر بن الخطاب زينب بنت خزيمة الهلالية wadda Allah mai cikawa tun tana tun yana da rai ita ce ta ita da Khadija suka mutu suka bar shi suka har mutuwa da Ummu Salama Hind bint Abi Umayya al-Makhzumiyya da Zainab bint Jahsh al-Asadiyya ba suke kenan take ko zaman kuzin kishi ba suke dan mace dan miji da shi ba suke kaka dai da shi da ka dan malamanta a saman bakwai wa juwayriyah bint al-haris ibn abi dirar al-khuzaiya sai ummu habiba hind bint abi sufyan da safiya bint huyay bin akhtab da maimuna bint al-haris al-hilaliya wa hi akhir ma tazawwaj biha sallallahu alaihi wasallam kashin matan shi maimuna sai kashin matan shi sai matan shi ta karshe maimuna to wa'annan haka suke ajire ويعتقدون أنهن مطهرات مبرعات من كل سوء وهن زوجاته صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن أجمعين أقيدر أهل السنة والجماعة سنة أقيدر أنهن مطهرات وإنما تا لك جيرو تركككوني مبرعات من كل سوء من كل سوء abin tsarkakewa ne ko abin kubutarwa ne daga dukkan wani mugun abu hunna zaujatu wai wannan su ne matan shi da salama matan shi ne fi duniya da akhira matan shi ne a nan duniya haka a lahira matan shi ne radiyallahu anhunna ajma'in Allah da su gaba daya wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa akan matan annabi sallallahu alaihi wasallam wa yarawna anna afdalahunna kuma suna ga a matan ma wadda ta yi kowace aka fara da khadija bint khuwailid khadija bint khuwailid da sabaqiya fi islam dan ita ce farko ta fara musulunta da ana magana a mata waye ita duk wani bawan sabani khadija ta farko musulunta annabi ya fara ka labarin ma abin da ya gani ita ya fara kama labarin ganin jibril da ya na farko na ya kada ka ya gaya kowa ta ya gaya ma don shi a rashin iya tsoro maka aji ko iska ce ko wani abu ne wani abu zai same shi ta ce a kalla da ya kuzi kalla abada ha abada allah bai tozata da kai dan muhammad kun ta ce a matsayinka irin halin karamci da kake yi kana sadar da zumunta kana taimakon gajiyayyu kana ɗaukar ɗawainiyar mutane kana sarkula da baƙi duk abin da karama ko a can jahiliya sun san mai irin wannan hali na gari Allah bai tsantsar da shi Allah bai bar shi haka nan kullum ɗabi'ar Allah halin Allah ga bayan shi matsayin Allah ga bayan shi kula ga bayan shi bai tozartar da mutumin kirki in ta ta kalla wala bai yi wa Muhammad Allah tozartar da kai duk wani halin da kake yi a kai ma su san menene ai ta ɗaukar suka ta gidan waraka wannan malamin kayan shi ne ya cikin a makka wanzu ka karanci ilimi na ahalar kitab na injil ya san injil shi aka zuwa ta mai ma ta ga dan wannan dan wana ka ga abin da ya gani ana yi anan har ba mazalan labari wannan mala'ika jibril ne mala'ikan da ya zo a musa ne kai ma shi ya zo maka eh ya bashi labari tun daga na ga mashi matsayin kai kuma kai annabi ya bashi labarin da wannan al'umma kai ne a abinta kuma kashin mutanen wannan sai sun maka adawa sun kore ka daga makka da ban da ya wannan shamaki ni a mukhrij yahum ni za a hudda daga makka da ban da bai wannan shamaki a ce za a kore shi daga makka daga duk matsayin shi a makka ya ce ba kai ba ba wanda zai zo da abin da ka zo da shi sai ya mai adawa kuma an kore shi ya mai adawa ya ce ina na yi buri a ce lokacin za ka bayyana ina cikin ƙarfi na kama maka abin da bai kana bai samu damar nan ba kinan khadija ce farkon wanda ya fara cile sabika ya fi islam saboda ita ta fara musulunta sai ce wa aisha ta binta siddiqa ta binta siddiq sai bayan khadija sai aisha radiyallahu anha siddiqa da siddiq kanat afqa nisa al muslimin duk a mata musulmi ita ce ko ce sanin addini mai sanin addini cikin mata musulmi gaba daya walam yatazawwaj an-nabi sallallahu alaihi wasallam bikran ghayraha manzo Allah bai arma wata mace ba budurwa ta kace budurwa duk mazan shi zauru ne ke ta kace ce budurwa wala ahabba mar'atan hubbaha kun bai wa wata mace ba san da yake mata wallati barra'aha Allah ta'ala fi kitabil aziz wadda Allah ya kubutar da ita a cikin littafin shi mabuwayi na ce ganin ai ita Aisha eh Hadija ba tare da kowa ba ita kadai ce ta bar duniya ita kadai ce ta aisha ce tara sauran mata ya sauran matan ya santa da kowa amma aisha ta ce ita bata taba wata mace ba kishi da mata annu sana duka mata gaba daya wasu zama da su ba taba wata mace ba kishi ne take maki kishi da Khadija eh yusuf ta da dauki kan sunanta Allah ku Khadija alhamdulillah Allah ku Khadija alƙashi na mai kawo sai ka bege sai ka bege ta ne mai kawo sunan Khadija sai ta banganta ba amma na mata kishi sai a dawa sai a dawa nama ita a aika gidan Khadija a aika gidan gora kai wacce gora Khadija gorun Khadija gorun ta aika gidan gora wacce gora Khadija aika mata eh ya za aika gorun Khadija akwai hala hala ilmul Khadija ta gidan ko sallama ta ji muni ta ke ta Allah akbar Allah akbar ta hala Khadija ke ta Khadija daga ji muni mun hala hala ilmul kan ilmul Khadija shi hala daga ji muni hala sai tuna sai ji daɗi Allah kuma ta hala Allah kuma Khadija sai kira yakan sunan Khadija kwarai iya yawan kan sunan Khadija in wa kowa san abin da aka yi cikin gogurmaya ita sai gogurmaya sun da komai abiya zamanin Allah Allah ka su da ita aka gogurmaya aka shawo hala kuma ta kwarai ta dauki daune shi kwarai radiyallahu anha kenan eh yace kenan Aisha a cikin matan nashi ba matar da so kamar ita kuma walati bara'aha Allah ta'ala fi kitabil aziz ita ce Allah ya kubutar da ita a littafin mabuwayi kan kisa ta kasafi da aka mata cikin suratul nur faman qadafa bima bara'aha Allah ta'ala minhu faqad kafar duk wanda yawa Aisha kazafi da abinda Allah ya kubutar da ita ya kafirta na ku duba duk wani ayoyin sutun nur amma zo a ce wasu ce Aisha Baghiya bintul Kalb subhanallah ana haka ce wannan kalmar baiwa baki wa ta amma ba sauti ba audio a kirkiri ana kallon mutum iya musulmi musulmi ya kama sunan Aisha ce mata karuwa ko ya kare subhanallah Allah wadan wannan shi Allah wadan su kwarewa wata ta kawai ya ce duk wanda ya kawo aisha kazafi da abin da Allah ya kubutar da ita ya kafirta ya ce kalan nabi sallallahu alaihi wasallam fadalu aisha ta alan nisa ka fadal tarid ala sa'ir ta'am bambancin fadalar aisha akan sauran mata kamar sarid nau'in abincin suke yi ga mace mace maga abinci ake a gama da nama a nika a murji a da gari a dawa a su a wancan zamanin abinci ne mai kalite mai daraja a wancan zamani da nama ake gama da gari a dawa ta ce bambancin fa aisha akan sauran mata kamar bambancin sarari akan sauran abinci wannan shine a takaice dai kenan matsayin ahlus sunna da jama'a akan mata annabi sallallahu alaihi wasallam inda ake karama su sai mawqif ahli sunnati wal jama'a min ahli bid'i wal ahwa nan kuma matsayin ahli sunna wal jama'a a tare da yan bid'a yan ra'ayi san zuciya me matsayin alakar ahli sunna wal jama'a da yan bid'a idan zai kama ka ji alakar ka da yan bid'a yace wa min usulu aqidati salafus salih ahlus sunnati wal jamaa iya daga cikin tushe na aqidar ahlus sunna wal jamaa annahum yubghiduna ahlul bid'ah wal ahwa suna kin yan bid'a da san zuciya alladhina hadasu fi din ma laysa min wanzu ka kirkira ma addini abinda bai cikin shi wala yubunahum ba sa san su wala zahabunahum ba sa abakantakar su wala sama'una kalamahum ba sa jin maganar su wala yujalisunahum ba sa ma zama inda su wala yujal wala yujadilunahum fi din ba sa ma tsaya ba lokacin jayyar su wala yunazirunahum ba sa ma munazara su wa yarawna sauna adanihim an sima'il abatihim ad-dara suna kare kunnuwansu daga jin ɓannansu mai cutarwa wa bayanin hali wa sharim kuma suna bayanin halin yan bid'a da sharrin bid'a wa tahdhir al-ummata minhum suna tsoratar da al'umma ga yan bid'a wa tanfirin nasu anhum kuma suna kore mutane ku yi hankali dan bid'a zai kai maka ba mai ganin a ba ruwanka abokinka ne masoyinka ne kai ba ruwanka kai dan yan zahi ne ba sa da rasu kana gida kuma sai a ranar ko zahi ne abokinka ne amininka ne makonan bida ne amma ta ran zai ta gaji a yi da kai a gidan shi saboda kasan abokantaka alaƙa ce kasan yau da kullum ya haƙuri kaji da zaka nasi wani abin da ya kai maka zai kai maka nasi daga banzan Allah daga sabbai wanzu ke tabbatar da bayanin da ba abu ne ba na haka ko ne ma hira kare ya ce da warko zai kama ka ruwaya wadda cikin suna abi dawud ya kama ruwaya cikin sai musulun ya ce kalan nabi sallallahu alaihi wasallam ma min nabiyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل annan sallallahu alaihi yake cewa ma min nabiyin ba asahu Allah fi ummatin qabli babu wani annabi cikin dukkan annabawa da Allah ya aiko kahinni duk annabin da ya zo kahinni illa kana lahu min ummati hawariyun ya an samu a cikin al'ummar shi ya samu wasu zababu na musamman makusanta na musamman واصحاب ده صحابي ترى بكنت هي ياخذون بسنته ونزل امس السنه ويقتدون بامره سنا كوي ده شي سنا كوي ده امرنين شي haka za a samu thumma innaha bayan wa'annan sun huce takhlafa min ba'di khulufan za ma san za a samu masu mayewa na banza ba na kware ba wannan masu mayeyan hurko yaquluna ma la yaf'alun za su rinka faɗin abaka babu aiki za su ka faɗin abin da ba su aikatawa wa ya fa'aluna ma la yu'marun za su rinka aikata abin da ba ce ba su yi kurin kafa eh ina bida ka yi abin da ba ce ba ka yi to wace ka yi a haka na ga kamata ko maran wani to wace ka yi kaga shi matsale suna aikata abin da ba a ce ba su yi ya ce faman jahadahum biyadi Allah ya ce wanda ya yaƙe su ya jihadi yaƙe su da hannun shi fa mu'min mai imani ne wa man jihadin bi lisanihi wanda ya yaƙe su da harshe kire bayanin aibin su da annan su shi ma mu'mini ne manzo Allah ce wa man jihadin bi qalbihi wanda ma a zuciya ba yadda iya dai abin iya kiyama ba abin da ya ƙarni shi amma abin iya damun shi shi ma dai mu'mini ne ba mu'min ba ki ƙarni shi ne amma ce walaysa wara zalik min al-iman hafat khadal duk wanda ya zamanto bi ya kabar da bi hana ba da hannu bi hana ba da halishe da kyauta ba ruwan shi kun daidai ne duk daidai ne to na mace babu wani imani tare da shi ko ta mutum kwaya komayya wanda ba ruwan shi banna ba ruwan shi bida ko kai ko aka baka ba ana ce duk wanda ya zamanto kasa da haka kenan kasa da ƙi na zuci shi ne karshe to wanda ya zamanto kenan a zuciyar ma ba ruwan shi to baka samun imani kwatamcin kwayar zarra ramce ko komayya bayan wannan ruwaya ya ce wa ƙala sallallahu alaihi wasallam ruwa musulun sai ya kunu fi akhir ummati unasu yuhaddithunakum ma la tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum yace sai kunu fi akhir ummati unasu aka sha al'ummata za samu wasu mutane yuhaddithunakum bima la yuhaddithunakum za su kama ku wani hadisi labarin da malam ta sama antum la abakum ku da uwayenku ba inda ku ji shi abu ya bane sabo da ku da har uwayenku ba ku taba jin shi ba to fa iyyakum wa iyyahum ba ku ba su ba kai ba su kai hankali ya ce wa ahalus sunnati wal jama'a ahalus sunna wal jama'a yu'arrifuna al bid'a suna ta'arifin bid'a me bid'a bi annaha mastuhdis ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al ahwa yace suna mata ta'arifi da abin da aka kirkira bayan annabi sallallahu alaihi wasallam min al'ahawa na abu na son zuciya kuran kuma tudi a min addini ba da kamala da abin da aka kirkira na addini bayan ya cika wahiyar kullu amarin lam ya'ti ala fi'lihi dalilun shar'iyyun min alkitab wa sunna shine dukkan al'amarin da akan wannan al'amarin babu wani abu da yazo na dalili na shari'a a qur'ani ko sunna babu kurin aka kirkira ta rana shi ne wahiyar aidana kuma da ita ake kira ma'u da safiddin min tariƙatin tudayi a shari'a bi ƙasar ta'abbud wa taƙarufi da ta'ala shi ne abin da aka ƙirƙira cikin addini min tariƙatin tudayi shari'a ta hanya idan abin kamar abin na neman lada na shari'a sun sai kaje ka sha giya ka yi rawa ka buɗe ka sakarci wannan a wakita addini ne abin da dama ake mai kama da addini wanda ake watar samun wani lada a addini mai kama da shari'a dama shi ne ake cewa abin da sunan addini amma babu dalili a ƙur'ani ko sunna shi ake kira da maganar kirkire bid'a eh kama yake da shari'a kama addini yake amma aka tafi hujja babu hujja akan shi amma mai kallo zai ga abu ne addini iya kama kuma da shari'a wani shi ta'arifin bida wani ce maka maganar mantar hawa radiyo ka hawa wani yin shiga don hauka ya kama ka magana wannan ba ba bane bane dumin kan hawa wannan maganar yan shirme ne ya ce maka wai babban zaganin babban birnin dajin su ya ce maka a to ku yanzu ku kar annabi ya waje a radio annabi ya shiga tele annabi ya hau jirgi ya hau mota duk kuna yi su ka daga jihar kasa musamman ɗaruru ne kurum sai ka bi shi a hankali ka kashi haka to ka bi shi a hankali kurin jahili ne ka bi shi a hankali har ya gane ba haka mana bid'a shekarun jiya wani kira na irin masu abuwai ƙasar kone abu da aka yi kuma wasu alisunan suka fi inkari wai menene wani ne ya rasu aka ta yi tun daga gida har makwanta ana zikiri ana ta zakar ana ta zakar har aka dawo zikiri kun ake yi malam amma wayoyin sai suka ce wo ba kyau wayoyi bida a ce ba kyau cikin addini na ci a na ci ai a cikin sunna akwai shi ka taba ji wani magabaci cikin magabata ana azkar a zuwa binne mutum ai malam na ga zikirin Allah ne ambatan Allah ne yake ci ba ka gani ba babu ambatan Allah da wasu annabi babu ambatan Allah sabai sabai sabai ambatan Allah ba ana ya zamanin su sai ta mutum malam akwai hadisi da yace ba kyau ko aya malam kana da aya ko hadisi ce mini yace Allah akbar nace dan uwa da farko ina so ka aji hankalinka abinda ake cewa a kawo aya ko hadisi abinda mai aya da kuma hadisin ya sani ya ce ayi abinda Allah ya ce ko manzan Allah ya ce a kawo ayar da Allah ya ce ayi ko da ce a bari ko hadisin da to ta bida annabi san ta ba shi bi ganta ba balle ga hadisin da kenan ba ni ma aya da kaje ka saka ka zaruru ne kai da ka kawo aikin addini kullum duk mutumin da ya ce maka aya kan wata bid'a to dan shirme ne a jishi anan kamar bayani duk mutumin da ya kawo wani abu addini shine ka cewa ya kawo dalili ya kawo aya ko hadisi dan addini Allah da yi mu dan bauta barin ne kada zube da manzanni yayi ko eh ko ta umma ya ko da manzan kenan aikin manzannin Allah su aikin annabawan Allah ta gaya mana yaya Allah ya ce ai kaza a bar kaza shi ne wasu zama kuma aiki shi kenan kuma ya mana kashe abin da ya kama na komi ba abin da ya rage ba abin da ya sauran illa kurin aiki to yanzu he wani ya kawo wani abu to duk wanda ya kawo addini wanda ya kawo wani abu shi ake cewa ya kawo dalili ya kawo aya da Allah ya ce ayi ko da ya ce a bari ko hadisi da Allah ya ce ayi ko annabi ta ayi ko a bari nace amma ina da aya ina da hadisi aya wayan ta tuyi wuta tadu kun gaba annabi kun shiru annabi ya ce kullu bidatin dalala shi hadisin da aka maka dukkan bid'a da aka maka duniya ga hadisin ta dukkan bid'a na tabata ce man amila amala sai amaruna da wanda wani aiki ba ce bai yi shine amsa ta kawai duk dan bid'a ne ka bid'a in bid'a dubu ce ga amsar ta annabi ya magana kanta yace duk wanda ya abu sabo cikin addini Allah bai amsa duk wanda ya wani aiki ba ce ba mu ce bai yana ba ce Allah bai karba shi ne amsa dukkan bida a duniya amma ce maka ayat da annabi ce kai wannan ayi kai wannan aikin ana annabi ce ayi annabi san shi ma shi ne magana amsa dan bida kenan kai ka da gane ma aya ko hadisi ce mishi a kai da ka kawo ka ce ayi ko wanda ya ce ayi shi ake neman ya kawo aya ko hadisi na aikin shi da babu aya ba hadisi kenan ake zama bid'a kuma mu mamaki mutane walla Allah shaida mu a yau an kadiba babu wata mazhaba ta duniya kap kap wadda take halarta bid'a wadda ba ta hada da bid'a ba duk wani malamin gaba da magabata dukkan su fada da bid'a gaba daya amma yau mutane rike rikin kwalwari san zuciya da yake malami ya magana kan bid'a sam kaman ba kan bid'a da abin addini halak dalilin su kare nasu sai da aka waye gari san ma ba a magana bid'a ɗauko da sala kanta ma ai ba ba kida kaga magana ɗan bid'a inda tura su wuta za su a kore su ko an sala ce me ka ce wa zadu an man badala wa gayyar haka mai sala ce za a kore ya magana tarki alkausar mai sala ya ce za a kore wasu mutane daga tarkin alkausar wanda suka canza addini suka rikita ka karanta mana nan ga cikin sa shi mawuya dari wasu ke cewa idan ka sallah ba dan bid'a amma baka sallah darajar bid'a ne da ta kai malamai na maza ba ko yake me a hada da kace maka ka tambaye malamai na sunna eh dan malamai kai aiki koyi da malaman sunna duk sun mata hazir tun farko ko sun duk wani malaman gaba ɗaya kaf kowa wanda ke da bid'a amma yau mutane kurin sai an wa gari bid'a ta ma mutane dumu dumu sai ta kai san ma da wuya ka ji malami iya faɗa ko ma ya iya faɗa iya faɗa bid'a saboda kun ka ce bid'a aka ce faɗa kan bid'a za ta kawo gare shi sai ko ce ya halitta ai wata sai zuwa gare bid'a wata sai zuwa gare za ka wajen gaba ɗaya bid'a duka ko ce ya ka kyale ya ake so a kare ta gaba ɗaya kamar bid'a abin halaka cikin bid'a kowa ya yarda bid'a bata ce su wancan ɗan warko ko suna kawo a wani abin kaza ba bid'a bace ba kaza kaza amma suna magana kan sauran bid'a amma a yanzu gaba ɗaya san zuciya ma mai mutane san ma baka jin malami ya magana kan bid'a ya amma inda jahiliya ce bid'a wai waka kidi kidi kada da bushe bushe kada da wannan ma'asi ne kidi da ganga a more wannan ma'asi saban Allah ne ba mu ce addini ne abin da ka ce bin shi ne mata arifin abin da ta bida abu mai kama da addini na neman lada kun babu nasu amma wannan kurin kiɗi da bushe-bushe a kada wannan kurin saɓa Allah da gangariya shi aka ce ashe ɗan ya san bida a kan zaɓo domin tun zumi kiɗi mai bori mai goge mai komi ga ita na tuba ta ya bari iya ga damar damar da yake yi ma ya san ɓanna ce yake yi iya abin damar iya damun shi amma mai bida a yin da yake tsakanin ga Allah wani hajji hajji kuka ya kuka ya bada kudin shi ya kuka da hawaye haka nan shi kike dini ne Allah ya kuka da hawaye ya bada dukiyar shi kaga a misa ki kuka jiki addini ne ya manta da ɗan addinin farko na saru ahlul kitab da wannan labarin su hatta rahaba ne tare ce a ce Allah ya rubuta masa ba kudin tsoron Allah ne sai ibada ne suka yi ko ba ba kuka wuce da hawaye addini zama addini da rahaba ne suna kuka da hawaye suna sun bar arme dan sai kalma yan wannan arabaniyawa saboda san Allah saboda san bautar Allah suka bar cin mai daɗi shan mai daɗi suka bar ame suka koma gehi ba su kome fadar Allah ka ce ba san Allah don su ba san Allah amma daidai ne ta tuma bida aka ce su ma bida ce haka Allah ce Allah ce ta da'uwa na makatab na alim Allah ce makatab na alim rahaban Allah ce ta da'uwa kirkire ne Allah ta rahabananci ta da'uwa makatab na alim Allah ce ba mu mace ba su su suka kirkira eh su ma bid'a ce ta su kuma ayi suke sunan addini to dan suna dan suna san Allah san san addini sai zama to addini wajen Allah kaga Allah ya banta su ba addinin Allah bane ba to su ma kai a musulunci ma haka ne mai neman kubuta da abin da ka ne badar Allah ka samu daga tushe shine matsayin ka na musulmi mai imani da la ilaha illallah muhammadur rasulullah kace shi yasa yake da kwarai akida al-sunna jama'a tukan ibada daga tushe da karon tushen to ka shiga yawo ko ina ka bi ko ya kama kun ka dauka Allah kiyaye yace waliza dalilin haka wannan manhuwa ta bid'a dukkan abin da aka yi da sunan addini mai kama da addini babu nasi kitabu sunna yace fal bid'atu tuqabilu sunna kenan bid'a kishe ta kenan tana huskanta shi a ce kenan a ce sunna ce kishe ta غير أن السنة هدى إلا تسنى shiriya ce wal bid'atu dalalun ita kuma bid'a bata ce yace wal bid'atu inda ahlus sunnati wal jamaa dan wa kullum mu gane wai kalmar ahlus sunnati wal jamaa kalma ce ta sananna waɗanda sanin duka waɗannan magabata sahabbai su imam malik su ne ma shugabanta ayyuma suna ayyuma ta jama'a ta ce kai shugaban jama'a waɗannan wannan malaman sahabbai su ne a gaba ba na wadannan suwa da kowa yanzu a al'ata alisuna jama'a aqida ce ta sahabbai da mai koyi zuwa tashin kiyama ba wasu bane ba a aqida ce ta sahabbai da ƴan bayan su tashin kiyama masu aiki irin nasu wani malamin usman mara suna gaba yace bid'a a wajen ahlus sunna wal jama'a muharramatun wa dalalatun bi jami'i anwa'iha bid'a a wajen waɗannan malamai haramu ce kuma bata ce da dukkan nau'inta ba wata hasana mai kyau a wajen su kaji an ce kaji imam malik an je magana kan masu masu ce akwai mai kyau masu imam malik shi har faɗa da masu ce akwai bid'a mai kyau gaba daya shi har tura su da shi bata tune duk hukumta kamar kace annabi ya rike zakon Allah ne kaji imam malik ka karanta da magana Allah suka ce dukkan bid'a kowace inda bid'a ce to bata ce بجميع انواعها ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعيه البدع ونوعان illa shi haramcin yakan bambanta wata ta kaga har maka shirka bid'a na shine a ce bambancin bid'a hawa hawa to illa wajen haramci da matakin ta ne wajen haramcin matakin zinihin da yake bambanta amma ba ta mai kyau yace kala biyu ce nau'un wani nau'in bid'a shirkun wa kufrun sura wata bid'a shirka ce kahurci ne karara kattawa bil qubur taqarrub ila ila sahabiha kaman mutum yaje iya nake kewa ka'aba ko yanzu da kika ci gaba abun wasa kuna kana ana yada da da sanan ba yi suna yi hayan suna kewaye kabarin waliyai su wasu wasu shugabannin wasu malaman su suna kewayawa suna addu'a ya shehu madad shehu ya shehu madad iya daga hannu iya kaskanta da iya kira shehu kuma da suna ya shehu ya wane da iyayi inda ake kaskanta da ce ga Allah haka suke ma waɗannan gasar kuma na an gaci ayin ƙarya ne yanzu ta bada maka shi an ɗauko a wani wuri ɗan wasu ɗauko suna gwadawa ga kuma tun bayan kasan shi ma wani kina bane amaliya aikata tana yi a daga kewaye wani kabari wani shi ba mu ba mu na ƙarya ne kai in ba ba kai ba wannan wanka yayi wani dan wanka na gida guda da ya yi irin naka a wace kowa ya yi kowa da abin ai da mai mataki mataki ne daman da gire da gire ne daman akwai wanda san bai ba kwace bai kuma iya riga amma shi bai abin bai kai garin ba amma kuma wani yayi abin mataki mataki ne kinda wani bai bai bai ta ba yi shine dabi ba yace tawafi da kabarbura ana neman kusanci ta ƙarfe la sahabiya neman kusanci zuwa ga mai wannan kabari kuma san da yawa walla ana wa mutanen ƙware wani abin ba su ce ba a yi sun kubuta sun yaki da abin a rayuwarsu amma makirci shiɗan sai biyo baya da mabiya da masoya ya su kawo kaga suna ma wannan malamin abin da shi ya hana in su ɗan fodiyo in su abdulkadir duk wa'annan a musu shaida mutanen ƙware ne ka ta yi wani abdulkadir jalani duk irin sai imam zahabi irin sai ibn taymiya sun kai shi sun kai shi layin bayan Allah na kwarai ana mai shaida cikin bayan Allah wanda aka ma yabo abdulkadir jalani kurin mabiya da soyayya kurin kasi ma ga sai imam shafi amma ka je ka masa ka kabar imam shafi yanda ake dan wai an a cikin wani laraba ne magana ga laraba ne kai da kana afirka laraba kuma masar ba wata laraba mata da kan ya waye ma a laraba ma masar ko ce masar laraba tana cikin nace wayu ma cikin masar laraba amma yau a masar kaje ka ji kabarin imam shafi zuwa ake ana ya shehu kaje gida ka ala zamani takarda ake wai letter kudin galaci wai ka cika ka akwai yan kowa suke sa kaman tamfar ka ba su kudi wasu aika mai ka wani bukatun ka takarda ce jahilci a yawa a masarwa mutum ya taka takarda duk bukatun shi aika ma shehu idan ana aika ana ana fuskanta kai je ka mega tauta ga kuma kudi kuma ka da kudi sai ka biya kudi ga masu kula da abin sai a jefa maka wani shi shehu ka zo gida na ka aga zamani ka zo wata rana matsala a gida ka zo ka ban warwara ka warware matsala gida na haka za ka rubuta ka cika wai ka aika ma wai letin ba kai ce bai wa abin wani a matsala a matsala wani an gudu da kimantan ana ana gwada gasa a matsala shehu ka zo gida na da matsala ka warware mini kaga wannan kaga bauta kafirci ya ce wa takadimu zaba'i wa nuzuru laha da yin yanka da wani bakance ga wa'annan sun samu kaza zan yanka mawa shehu kaza ko wali kaza dabba ka yanka kai ka yanka dan shi kurin wa du'a'i ashabiha da kiran masu wannan kaburburan wal istighathatu bihim da neman agaji a wajen wannan masu kaburburan ya shehu madad ya shehu wane ne mutum zai fadi ya shehu abdul qadir ya shehu jalal ya shehu abdul jalal zai fadi zai fadi kama sunan wani Allah hayo ana nana yi Allah kiyaye yace no no no ma'asiyatu munafiyatu kamal tauhid wannan wani nau'in saban Allah ne wanda na saban Allah wanda yake kore cakar tauhidin ka kalbina kenan akwai nau'i ai ce nau'i biyu ne ko akwai nau'i shirka ce ta kafirce karara akwai nau'in akwai wani nau'in bid'a ma'asiyatun munafiyatu kamal tauhid saban Allah ne yana kore cikar tauhidi ba a jaka zaka wata karara amma akwai matsala kan tauhidin ka kalbina ya alal qubur kama zo a yi gini akan kabari kurin ginin kurin wa salatu wa du'a inda ka zo kai sallah Allah ka sallah ba kan riga ba kai sallah a makwantai da sallah a makwantan da yin ka roƙi Allah ma a wurin makwanta duk matsala ce tauhidi me kai ka zo wani kabar da roƙi Allah ba yin sallah da addu'a ko Allah zaka yi Allah ka bauta ma inda wajen kabari ne yana da matsala kan tauhidin ka yace ila gairi zalika min suwar bid'a da wannan wannan daga cikin wasu sauru surori kaloli na bid'a yace wal bid'atu wasilatun min wasa'il shirk ita bid'a wata hanya ce wadda take kaiwa zuwa ga shirka eh tana kai mutum zuwa ga shirka daga bid'a ake isa zuwa ga shirka wa hiya qasadu ibadati Allah tabaaraka wa ta'ala bi ghairi ma shar'a ita ce domin shine yace nuhun nihin bautar Allah mai girma da buwaya ba da abin da Allah ya shar'anta ba in wa zaka gano yanzu da wuya a ce wannan ga misali malamin bida da misali da wuya ka rasa shi da aikin ulumboto na sihiri da wuya ka kasa samu ɗan gada ko goma da wuya ka samu biyu da bai a rataye ne a buga hatimin ne da allon ƙarhe ne da menene kira ruhanne ne da wuya mafi yawa in dai ɗan bida ne da wushi ba wushi da mana sai ka iya yi daga bida ne ta kashe ka can yace hanya ce mai kai mutum zuwa ga shirka ya ce walwasa'ilu laha a hakamun makasin ita hanyoyi da ake bi zuwa ga wani abu suna da hukumtan manufar abin da aka yi don shi wa kullu zari'atin ila shirk fi ibadatillah al-ibtida fi din yajibu sadduha ai don misali ka ce sallace ne mai sai Allah na bauta ma a me yasa ya wurin kabari a da ce Allah na roƙa me yasa ya wurin kabari tunda zai kai ka ga kiran wani kabari dalilin kabarin akai kenan ana wannan mulhuwar da kai da kabarin shine hadarin yace wa kullu zari'atin ila shirk fi baratillah dukkan wata hanya da za ta kai mutum zuwa ga shirka da Allah cikin ibadar Allah al-ibtida fi din ko za ta kai mutum zuwa ga bid'a cikin addini ya ji musadduha wajibi a toshe wannan kofa ka ba da dama ta faru a liƙe kofa duk da kai zuwa ga shirka kamar yadda misali malamai suke magana a rubutun sha a tunda ayi qur'ani ce ayi sunan Allah ne wane ne daga nan aka wuce daga yau da ayi qur'ani sai hatimi ya ma daga samai daga nan aka wuce da kaza ana mutum shi aya an samu hujja malam sunna malam sunna wanda ya ce rubuta aya kaza a tafsiri kaza an ci aya kaza ai ba ai bace duk masu sunan aya su kuma suke tsira sama daga naka wuce wancan a bude sunan Allah a sa sunan wani naka naka a kasa naka a sama duk ba ka ke jiwa ba kowa san daga naka wuce to sai ce duk abin da zai shirka ko da shi an sani ba shirka bace ba fata to haramu ne ya zama ya zama haramu yace li'anna ad-din qad iktamal daga tamar mana domin addinin ya cika ƙala Allah tabaraka wa ta'ala Allah mai girma da buwaya ya ce alyawma akmaltu lakum dinakum a yau wannan rana ta arfa a wannan lokaci Allah ce a yau na cika muku addinin wa atmamtu alaykum ni'mati na cika muku ni'imata wa raditu lakum al-islam dinan na rada muku musulunci shi ne addini kuram kenan ya ce inda addini ya cika amma kuma shirme kullum yana sabo amma addinin Allah ya cika Allah ce wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam nan sallallahu alaihi wasallam cewa a ruwayar da Imam Bukhari ya kai Muslim ya rutu kowa wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda man ahdasa fi amrina hada duk wanda ya kirkiri cikin wannan lamari na na addini yake abin da bai cikin shi fa huwa raddun an maida maka wata ruwa ce man amila amalan duk wanda ya wani aiki laysa alai amruna ba mu muka ce bai kai kayanka annabi ta fa huwa raddun an maida ma ba su wannan ruwa imam muslim ya rubuta daga ruwa daga bukhari muslim wa qala sallallahu alaihi wasallam haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace فإن خير الحديث كتاب الله lalle yi magana littafin Allah ba ku shakka kun da yi shi babu wa khairal hadi hiye karantarwa hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiye karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba ku da take da hiye karantarwa karantar annabi sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umur kuma mahi sharrul al'amari muhdathatuha kirkire da abin da aka yi a baya sabo ya ce wa kulle bida'atin dalala ya ce dukkan bida'a bata kaji Allah kiyaye sai ƙasa ya ce maka awwalu bida'atin zaharat fiddin التفريق بين الصلاة والزكاة والدعاء أن الزكاة لا تؤدى إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصدى لهم الصديق رضي الله عنه وقاتلهم وقضى عليهم قبل أن يستفعل أمرهم يتي أول بدعة ظهرت في الدين فارقا بدعة سابا أبا الدين دوارة بينا التفريق بين الصلاة والزكاة ربط كان صلى الزكاة wadda da'awar zakka ana manzala kada yake ba zakka khudh min aymani mutaraqatin tutarimu tuzakin biha dama Allah ta yi annabi aka ba umarni khudhum da amwalim sadaqatan ka amshi wani abu na sadaka daga dukiyar su eh ku tahiru mutakin biya ka tsakake su ka amshi zakar su ka wanke su da kurakurai wannan kenan aya ai Allah annabi ya ce tun annabi ya mutu an kare haka suka yi ta fahimta wannan wasu ɗan farko wasu ɗan farkon bid'a kaga aiki da kane aiki ne sun da manzo Allah ya kace sabai suka yi ta sabuwa kuma babu kuma babu sahabi a cikin su su kurin haka suka gani ba wani maganar a bada zakka sun annabi ya mutu shi aka ce amsa ya ce wa'annan mutane fatasadda lahum siddiq radiyal anhu abubakar siddiq ya tunkare su ya huto na huto da su wa qatalahum ya yake su wa qada alaihim qabla an tafhil amrhum ya gama da su kahin su yi kamari kayan wutar sai kamari kayan abin da sai kai ya zai ya girma ya gama da su su har ya ka ya ce walau tarakahum ala dalik la asbahat da'awahum dinan ila yawmina hadha inda abubakar kyale su shikenan ya kyale da har yau suna nan ya sama masu haƙi da su eh da ya sama masu da'awa irin ta su ayyau inda ya ce ai wata mazhaba ce tunda ra'ayi ne wata fahimta ce يتي وفي أحد عمر ظهرت بعض البدع الصغيرة فأماتها رضي عنه kuma su bid'o'i kanana kanana sun fara bayyana tun umar iya da rai shi ma dai ya kashe su bi shiddatihi wa hikimatihi da tsananin zayin umar da hikima ya gama ya gama da su kenan da hikima da zayin ya gama wa fi ahad usman hadasat awa'il fitna al-kubra kuma a zamanin Usman bin Affan aka fara wasu ƙananan wasu fitintanu manya-manya suka fara bayyana a lokacin Usman radiyallahu anhu wahiyar da khuruju ala al-imam al-haq bi sayf ita ce hoto na hoto juyin mulki juyin mulki ga shugaba na gaskiya kuma a yaƙe shi da takobi a mai juyin mulki wantahat bid'atihim bi maqtalihi radiyallahu anhu kuma ƙarshen bid'a ta su sai da ta kai da kashe sun bin affan radiyallahu anhu sai ta kashe shi wa kana hada bidatu fitnat al-khuruj ila yawmin hada wannan bid'a ta su ita ce farkon fitina ta hoto na hoto ga shugabanni ko jin mulki ga shugaba na gaskiya har yau ta ka yau dan tawaye za su tawaye sun mutawalat al-bid'a kuma daga nan bidiyoyi suka hada biyo baya wanda su ne harkogode yan daga da yan tawaye ce bid'a sun matawara ta bid'a sai bid'a ta daga biyo baya fajatul qadariyya wal murji'a wal rafida wal zanadika eh bidiyoyi irin qadariyya ba ɗan qadariyya irin wannan namu qadariyya ba na qadariyya masu cewa Allah bai kaddara komai ba a rubuce sai abu kun ya zo shi ma Allah ka sanin shi babu wani kadara da Allah kaddarawa bayi da kaza kaza da rubuta komai ya kare dole a babu haka nan kuma cikin musulmi suke kusa kurin da lamarin duniya kurin ko iya faruwa ne lokacin da harar ko Allah shi ma Allah ka sani shi ba a wani abu da aka sani kan yau kana tun lokacin sabbai wanda tun lokacin Abdullahi bin Umar ya gare wasu suka zo ake haji suka ce wallahi mu a wajen mu akwai wasu mutane suna cewa ai babu wata kadara kurin abin da ya faru ne kaza kaza Abdullahi bin Umar ce a wajen naku to wani ku gaya musu ba ni ba su kuma wallahi inda ɗayansu zai ba da dutsen ƙuda na zinariya sadaka don Allah Allah bai karba sai sun imani da kadara tun abu murji'a masu ganin cewa kurin imanin ka da na abubakar da malaka jibilu da kai da manzan Allah imanin ɗaya ne ba wajen magana mataki mataki imanin kowa ɗaya ne kuma dai kai ka kalmar shahada kun ba wani ga cewa ba wata wuta ba wata azaba kun yi aljanna kurin inda ka imani ka kalmar shahada kun yi aljanna ko kayan zina kayan shagiya domin kudin inda dai na kirista suka cewa da ka zo ka bishi kenan an cece ka su ma haka suke na kiyar cikin musulmi murji'a kenan sai murji'a na ce irja'i kenan wa rafida rafida irin aqidar shi'a kenan masu cewa masu kafirtar da Abubakar da kafirtar da Umar da Usman su kuma Ali ne kadai ta kwanna kwari a cikin halifofi sun suke zagin Aisha su zagi da abin da sana yi dai su ne rafida kenan wannan su ne bidiyoyi suka biyo baya da zindikai mama mama suke ma amma duka masu mutunta addinin gaba daya a cikin musulunci wal firqul batiniya akwai su wanda aka yi su wasu wanda na aka ce su suna daga cikin masu ganin tasirin wuta wanda dai a cikin al'umma suke in ake a yanzu ta alawar kuna ce ya ce kula an kashe ma wani gaba daya a sama waya kashe jama'a aƙida ce mummuna cikin aƙidu ba suka fito din daga daga baya da jahamiya masu baka ce ba Allah iya da iya da ji iya da gani iya da ido iya da kaza Allah da ya taka alarashi a suna ba Allah wasu siffofi suna kore kai wasu siffofi sun siffofin Allah wa munkiru asma wa sifat da akwai kuma sama masu inkarin ma Allah suna ko sifa akwai su ma yace ila gairi zalika min bid'ah da dai wasu wanda ba ambata ma dai daga dai bidoyi daban-daban tun daga nan dai haka suka fara hutawa suka biyo baya wa kullama zaratul bid'a kana ahlus sunnati lahum bil mursal duk wata bid'a an ta huto su kuma ahlus sunna na ahlus sunna suna ahlus sunna suna nan za su faɗe ta kuma za su yaƙe ta yau na ta huto ta gama da ita haka suke yaƙi da ahlus sunna kina ina ahlus sunna da jama'a yaƙi da bid'a ko ce duk lokacin ta huto haka suke tunkarar ta su yi bayani a kanta su yaƙe ta sai ka kuma yawa duk ƙungiyoyin gaba daya ta suna yaƙi da sunna su suna bakan gaba su na farko ko su gani sai su suke bayani su ce kaza ba ke ba jini bane ba su to su yi bayani ko min zai kasance yace wala zalu sara' bain al haqq wal batil batil ila yawmin haza tun daga nan yace yaƙi ko kokowa ba ta yankewa tsakanin ahlul haqq da ahlul batil tana nan har yau kullun duniya ba ta rabuwa da kana wani iyaka bida ka faɗe ta ka yaƙi da ta haka ake wai la yawmi din kuma tashin kiyama wa ahlus sunnati yakashifuna al-li'am fi kulli zamanin wa makani an kulli qawlin aw fi'lin yukhalif al-qur'an wa sunnah wa ijma' al-umma azna jama'a suna kwaranye duk wani wanda ya sa kabul ya sa wani abin rihi miliyan kamar an kana lissam kariya wani abu da samu kaman kare fuska don ka gane ka eh kai shiga burtu ka sa ka sa mas kare fuska to duk wata abin da aka zo aka yi aka riye don ka gane sai suna suna kwakware shi al-sunna suna kware dukkan wani wani rihi a duk kowane zamani duk dan magana ce wani aiki ne da saba kitabu sunna da jama'an al'umma duk wanda ka ta magana saba qur'ani ko sunna musamman ijma'i ahlus sunna za su yi bayani akan ta su kwaranye gaskiyar ta wani gamun washi daga lokacin namun ya ta yi allahumma salli ala muhammad wa ala ala muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ala ibrahim innaka hamidu majid allahumma barik ala muhammad wa ala ala muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته